الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamar alƙur'ani mai girma. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta tamanin da hudu a cikin karatunmu na Suratul Baƙara. a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 85 ne Allah ta'ala ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون بارك الله فيكم ويسر أموركم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Thumma antum, thumma sannan kuma antum ku ya ha'ula ya ku waɗannan. Wato, a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a kan su kowa iz a hazna mitsa ɗakun. Ku tuna mana lokacin da muka riƙe alƙawalinku muka ce, Kadda ku zubar da jina na yinku, sannan kuma kadda ku fitar da junayenku daga cikin gidajenku, sannan kuma kuka tabbatar da wannan alƙawali. alhali kuna masu shaidawa ga kawunanku thumma antum sannan kuma ku ya haula iya ku waɗannan taqtuluna anfusakum kuna kashewa kawunanku bi qatli ba'dikum ba'dan sashen ku yana kashewa sashe wato waɗanda suke masu ƙarfi suna kashewa raunana mawadata suna dannewa talakawa manya suna murƙushewa yara ƙanana wa tukhrijuna fariqan minkum sannan kuma kuna fitar da wani kaso wani yanki daga cikin ku min diyarihim daga cikin gidajensu tazaharuna alaihim wato halin kasancewar ku kuna masu agaza wa junanku alaihim akan fitar da su din da kuma karkashe sun bil ismi ta hanyar saban Allah wal udwani da kuma zalunci fihi idghamu ta'i fil asl wato a cikin tazaharuna an haɗiye ta'un fil asli a cikin asalin yanda wato fi'ilin yake asalin yanda fi'ilin yake shine ta tazaharuna to sai aka haɗiye ta'un ɗaya a cikin ta'un ɗaya saboda ƙa'ida wanda take cewa wa ma bi ta aini butudi qad yuqtasar fihi alata ka tabayyana al'ibar فيه إدغام التاء في الأصل في الضاء وفي قراءة بالتخفيف على حذفها wato a cikin wata ƙira'a kuma bitakhfif wato ana yin wannan ana karanta wannan za'un ɗin da takhfifi ba ƙarfi a kan shi tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan wanda ita ce ƙira'a ta ƙurra'ul kufa ga baki ɗayansu hamza kisa'i asim Allah ta'ala ya ji kansu da rahama wato haka suke karantawa wata zaharuna za'u وتظاهرون الذاء خفف ثابتا وأنهم لدى التحريم أيضا تحللا وتظاهرون malaman kufa suna yi mishi takhfifi kamar yadda anan suke mai tazaharuna suke mai takhfifi haka cikin suratul tahrim wa in tazahara alaihi fa inna allaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin shine Allah ta'ala ya ce wa in ya'tukum usarakum tazaharuna alaihim kuna agaza wa junanku alaihim akan fitar da su daga cikin gidajensu bil ismi da saban Allah wato saban Allah shine saboda Allah ta'ala ya ce wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku fitar da kawunanku daga cikin gidajenku to sai kuka saba wa Allah kuka fitar da su wal'udwan zalunci shi kuma saboda kun zalunci ‘yan uwanku kun fitar da su daga guraren zamansu wannan kun zalunce su Allah ta'ala ya ce wa in ya'tukum usara idan fursunoni suka zo muku wa fi qira'atin asri wato a cikin wata qira'a wa in ya'tukum asri wa in ya'tukum asri wato qira'a ce ta hamza kenan wa hamzatu asire fi usara wa dammuhum tufaduhumu walma'u in tanakala ko kamar yadda ya faɗa. Wato shi dai asire yake karantawa hamza. Ma kana li nabiyin an yakuna lahu asire wa in ya'tukum wa in ya'tukum asire tafduhum kuna fanso su. wa fi qira'atin tufaduhum a cikin wata qira'a wanda shine ce tufaduhum wal ma idza intanaqala wato tufaduhum waɗanda suke karanta tufaduhum akwai al-Imam Nafi al-Madani akwai Abu Amr ibn al-Ala al-Basri akwai Abdullah ibn Kathir al-Makki to suna karanta tufaduhum tafduhum shi kuma ita ce kira'a ta jumhur kenan tunqizuhum min al-asri wato kuna tsamo su daga wannan fursunas da aka musu bilmali da dukiya ku ba da dukiya ku amso su aw ghairihi ko waninsa wato shine ku ba da wanda kuka kama a matsayin fursuna na waɗancan mutanen su kuma su ba ku naku ku meƙa musu nasu su meƙo muku naku wuhumu mimma uhida ilaihim wannan yana daga cikin abin da aka alkawanta shi zuwa gare su wa huwa shi kuma ayi sha'anu yanda lamarin yake muharramun alaikum ikhrajuhum ikhrajuhum fitar da su daga cikin gidajensu muharramun alaikum abin haramtawa ne akan ku muttasilun bi qawlihi wa tukhrijuna wato wannan muharramun alaikum ikhrajuhum a sade yake da faɗar shi da ya ce wata hurjuna fariƙan minkum min diyarin wato yanda asalin tafsirin yake wata hurjuna fariƙan minkum kuna fitar da wani yanki daga cikin ku min diyarihim daga cikin gidajensu wa huwa alhali kuma yin hakan din muharramun alaikum ikhrajuhum fitar da su din abin haramtawa ne akan ku wal jumlatu bainahuma i'tiradun wato jumlar da take tsakankanin su tun daga tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan hal ya zuwa wa in ya'tukum usara tafduhum wannan i'tiradun jumla ce wanda take i'tiradiyya gindaya ta ne akai ai kama hurrima tarkul fida'i kamar yanda aka haramta barin fansa akan ku to haka nan kuma hurrima alaikum ikhrajuhum an haramta muku fitar da su daga cikin gidajensu wa kanat quraizatu halaful ausa wato quraiza sun kasance banu quraiza sun kasance sun kulla kawantaka da al-aus wan nadiru al-khazraj su kuma an-nadir sun kasance sun kulla kawantaka da al-khazraj wato waɗannan dukkanin su kabilu ne na yahudawa a madina fakana kullu fariqin kowane kaso kowane bangare ya kasance yuqatilu ma'a hulafa'ihi yana yin yaƙi tare da ƙawayen shi wa yukhribu diyarahum yana ruguza gidadajinsu wa yukhrijuhum kuma yana fitar da su fa'iza usiru idan aka ribace su suka zamanto fursunoni fadahum sai su fanso su wa kanu idza su'ilu sun kasance idan aka tambaye su aka ce da su lima tuqatiluhum dan menene kuke yakar su wa tafdunahum kuma ku je ku fanso su qalu umirna bil fida'i wato sai su ce an umarce mu ne da mu yi fansa fa yuqalu sai a ce da su to falima tuqatilunahum dan menene kuke yakar su fa yaquluna suna cewa haya'an an tastazilla khulafa'una wato saboda jin kunyar kada abokananmu su wulaƙanta su ƙasƙanta. Ƙala ta'ala Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, A fatu'minuna bi ba'adul kitabi, yanzu kuke ba da gaskiya da shashe daga cikin littafi wa huwar fida'u shine fansa wa takfuruna bi ba'adun kuma ku kafirce da sashi, wa huwa tarkul qatli shine barin kisa wal ikhraji da barin fitar da junanku daga cikin gidajensu, wal muzahara da kuma agaza wa junanku akan fitar da su din. Fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum. wato babu wani sakamako ga wanda yake aikata haka daga cikinku illa khizyun face dai wulakanci hawanun wulakanci wa zullun da kaskanci fil hayatid duniya a cikin rayuwar nan ta duniya wa qad khazu haqiqa sun kunyata sun wulakanta bi qatl quraizata da kashewa banu quraiza wa nafiyin nadir ila shami da kuma korewa nadir banu nadir zuwa can sham wa darbil jizya da kuma ɗora kuɗin ƙin sallah ga waɗanda suka yi saura daga cikin banu ƙuraiza wanda suke zaune a khaibar Allah ta'ala ya ce wa yawmal qiyamati a ranar tashin alƙiyama yuradduna ila ashaddil azabi ana mayar da su zuwa ga mafi tsananin azaba wa mallahu bi ghafilin amma ya'malun Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba mai bari ba ne, ba marafkani ba ne dangane da abin da suka kasance suna aikatawa a wannan gida na duniya, Allah ta'ala zai sakaita musu da shi. Bilya'i wannan ita ce ƙira'a ta abu ita ce ta nafi almadani, bilaya amma ya amalu na muƙutarin, ita ce ƙira'a ta Abdullahi ibn Kathir almaki, ita ce ƙira'a ta riwayan Shu'ba an Asim. Wanda yana ga mun karanta baitin a baya. Na'am. والتاء كما يتشكر على الجمهور أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Ula'ika wancananka waɗanda ya zamanto haka ne halayensu suna aikata waɗansu abubuwa wanda sun ci karo da abin da yake cikin littafinsu, su ne allazi na shitaraula hayatar duniya waɗanda suka siyo rayuwar duniya bil akhirati suka ba da ta lahira aka ba su duniya bi an atharuha alaiha suka fifita rayuwa ta wannan gida na duniya wanda take mai karewa akan rayuwa ta lahira wanda take madawwamiya fala yukhaffafu al'azabu anhum ba a sauƙaƙa azaba anhum gabarin su koda daidai da kiftawar ido ne wala hum yunsaruna kuma su ba a taimaka musu la yumna'una ba a kare su minhu daga azabar Allah ta'ala na'am ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
وبنجي تبارك وتعالى يتي ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من بيوى النبي موسى عليه الصلاة والسلام alkitaba littafi na attaura ay taurata mun bashi littafi na attaura wa qaffaina bir rusuli min biyar da manzannai min ba'dihi bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam ai atba'anahum min biyar musu rasulan fi athari rasulin manzo bayan manzo wa ataina isa ibn maryam al bayyinati Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Mun bai wa annabi Isa ɗanna na Maryam albayyana ce mu'ujizozi waɗanda suke mabayyana a fili ƙarara, ayil mu'ujizat mu'ujizozi waɗanda suke gagara koyo, ka ihya'il mauta kamar rayar da matattu. waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ransu annabi Isa alaihi salatu wassalamu zai je ya kiraye sunansu Allah ta'ala ya rayar da su, wa Ibra'il Akmahi da kuma warkar da wanda aka haife shi ba shi da ido, annabi Isa alaihi salatu wassalamu ya yi addu'a Allah ta'ala ya baiwa wannan mutumin ido, wal abrasi da kuma wato yin addu'a Allah ta'ala ya yaye wa wanda yake da kwai dabbara dabbara a jikin shi ya zamanto jikin shi ya zamanto lafiya kalau Allah ta'ala ya ce wa ayyadnahu wato mun karfafa annabi Isa alaihi salatu wassalamu qawwainahu mun karfafe shi bi ruhil qudusi da ran tsarki shine mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam min idafatil mawsufi ila sifa wato wannan biruhil qudus min idafatil mawsuf yana daga jingina al mawsuf abin siffantawa ila sifati zuwa ga siffata shi ma'ana ayin ruhil muqaddasa wato mun karfafe shi da rai wanda yake abin tsarkakewa shine jibrila mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam wato al qudus jumhurul qurra suna karanta ta bi dhammid dal wato da yi wa ɗauri duk inda ta zo a cikin alƙur'ani wannan gurin da tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'dun minhum man kallama Allah wa laqad wa minhum kallama Allah wa rafa ba'dahum darajat wa atina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi to waɗansu kuma daga cikin ƙurrawu irin Abdullahi ibn Kathir al-Makki shi yana karanta ta da iskanud dal Allah ta'ala ya ce wa atena ku li taharatihi saboda tsarkinsa yasiru ma'ahu yana tafiya tare da ma'annabi Isa alaihi salatu wassalamu shi mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam haithu sara duk inda wato annabi Isa ya tafi falam tastaqimu amma duk da haka buku daidaita ba akan hanya wanda take ta gaskiya ya zamanto kuna kwane-kwane a cikin al'amurinku Allah ta'ala ya ce, A istakbartum yanzu girman kai kuke, kullama ja'akum rasulun ko da yaushe manzo ya zo muku bi mala ta hawa an fusukun ga abin da rawukanku ba sa so, min alhaƙi na gaskiya, istakbartum ma'ana takabbartum an ittiba'ihi sai ku yi girman kai ga barin bin shi wannan manzo, shine ce jawabu kullama. Ana asalin yanda yawanci malaman tafsiri suke fassarawa shine a istakbartum yanzu kuke yin girman kai ga barin bin wannan annabin da ya zo muku, kullama ja akum rasulun ko da yaushe wannan manzo naku ya zo muku bi mala ta hawa anfusukum ga abin da rawukanku ba sa so abin da kawunanku ba sa so min alhaƙi na gaskiya? Jawabu kullama wa huwa mahallu listifaham. To wannan istakbartum shine bigiran istifahami din, neman fahimta din, wal muradu bihi at-tawbih. wato abin da ake nufi da shi shine zargin su ne ake dan menene kuke yin girman kai ga dukkan abin da manzon ku ya zo muku da shi abin da ya zaman toron ku ba ta so maimakon ku meka wuya amma kuma sai ya zaman to kun yi girman kai kun fanɗare, kun ki amsar abin da shi wannan manzo ya zo muku da shi fa fariqan minhum kazzabtum wato wani kaso daga cikin annabawa na Allah kazzabtum kun ƙaryatar da su ka isa kama annabi isa alaihi salatu wassalamu wato har ma kun yi ta famar akan ku kashe shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke shi zuwa gare shi wa fariƙan taqtuluna waɗansu ka so daga cikin annabawan kuma kun kashe su ma almudari'u wannan da yace taqtuluna bai ce ba wa fariƙan qataltum li hikayatil halil madiya saboda hakaitowa halin da ya shuɗe ai qataltum kun kashe waɗansu daga cikin annabawa na Allah ka zakariya kamar annabi zakariya wa yahya da ɗanshi annabi yahya
وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقالوا للنبي استهزاء wato su waɗannan mutane da suka faɗa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato yahudawa waɗanda suke samammu a zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalam suka ce da shi ya rasulallahi qulubuna gulfun wato zukatanmu a kulle take jam'u aghlafun jam'i ne na aghlaf ai mughashatun wato zukatanmu ababen lullubewa ce bi aqdiyatin da rufi fala ta'ima ta ƙulu ba ta kiyayewa abubuwan nan da kake faɗa na wa'azi da tunatarwa da sauransu. Ƙala ta'ala, Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, Bal, bari dai, la'anahumullahu bi kufrihim. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ya nesantar da su daga rahamashi, a ba'adahum an rahamatihi shi ne ya nesantar da su daga rahamashi wa khazalahum anil kabuli ya taɓar da su gabarin amsal gaskiya ɗin, bi kufrihim saboda kafircinsu. walaisa adamu qabulihim li khalalin fi qulubihim adamu qabulihim rashin amsar su ga gaskiya lokacin da ta bayyana a gare su ba wai ya tabbata bane saboda wata toshiya da wata tsatsa a cikin zukatansu a saboda a farkon lamari da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana gaskiya a harshen manzo suka yi watsi da ita shikenan sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma ya toshe zukatan nasu ya kulle ta أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها wato duk wanda gaskiya ta bayyana a gare shi a karo na farko idan bai amshe ta ba to shikenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya buga makullai na rufin zuciya akan wannan zuciyar tashi ya zamanto gaskiya za ta yi ta bayyana akan shi amma kuma kullum sai girman kai kullum sai faɗin rai kullum sai ya nuna abin da yake kai shine gaskiya abin da sauran suke kai shine kuskure a bayyana mishi kuskuren shi yace baya amsa saboda shi ba gaskiya da yake yake cigiya ba abin da yake cigiya shine san san kanshi yana san rai to shine ce walaysa adamu qabulihim li khalalin fi qulubihim rashin amsar su ga gaskiya ba wai ya tabbata bane saboda wata tsatsa da take cikin zuciyarsu a'a saboda a karo na farko da gaskiyar ta zo musu suka ƙi amsarta to shikenan sai Allah ta'ala ya sakaita musu da toshewa zuciyar tasu daga amsar gaskiya din suka ƙi amsarta a karo na biyu kuma da ta zo fa qalilan ma yu'minun Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, kaɗan ne ma ƙwarai yi uminuna suke ba da gaskiya ga Allah ta'ala, ma za'idatun li ta'akidil ƙilla, wannan ma da ya ce faƙalilan ma yi uminuna ma ɗin nan za'ida ce, sila ce li ta'akidil ƙilla saboda ƙarfafa ƙaramcinsu, ai ƙalilun, ai imanuhum ƙalilun jiddan, imaninsu kaɗan ne ƙwarai ma da gaske. wato ba su da imani mai yawa.
Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين نعم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Walamma ja'ahum kitabun, yayin da littafi ya zo musu min indillahi daga wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala musaddiƙun limama ahum, wanda wannan littafin mai gaskatawa ne da abin da yake tattare da su na littafin a taura, huwal ƙur'anu shine alƙur'ani. wa kanu sun kasance min qablu kafin zawwal alqur'ani ay qabla maji'ihi kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alqur'ani ga ma'aiki alaihi salatu wassalam yastaftihuna suna neman taimako yastansiruna suna neman agaji da taimako alal ladina kafaru akan waɗanda suka kafirta yaquluna suna cewa Allahumma mansurna alaihim ya ubangiji ka taimaka mana akan su waɗannan arnawa bin nabiyil maba'uth da annabi wanda yake abin aikowa a akhirar zamani a ƙarshen zamani ubangiji ta'ala ya ce falamma ja'ahum ma arafu min alhaqi ma arafu min alhaqi abinda suka sani na gaskiya wa huwa bi isatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam shine aikowa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam falamma ja'ahum yayin da ya zo musu kafaru bihi sai suka kafirce da shi hasadan saboda hasada wa khawfan alar riyasa da kuma tsoro akan kubcewar shugabancinsu wa jawabu lamma al'ula dalla alaihi jawabu thaniya jawabin lamma ta farko shine walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum dalla alaihi jawabu lamma athaniya jawabun lamma ta biyu yayi shirya akan shine falamma ja'ahum kenan ma arafu kafaru bihi fala'anatullahi alal kafirina sinuwar Allah ta tabbata akan waɗanda suke busulu akan waɗanda suke lalatattu an gane ko asalin yanda yake walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum kafaru bil kitabi allazi unzila alaihim an gane ko sannan kuma wa kanu min qablu yastaftihuna ala allazina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi halu fala'anatullahi al kafirina na'am بيس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب من الله فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب Ubangiji مهين tabaraka wa ta'ala ya ce mashtarau bihi anfusahum ma ba'u anfusahum bihi abinda suka sai da kawunansu da shi ay hazzaha min tsawabi raban kawunan nasu na lada da za su samu a wajen Allah da suka saida shi bi'isa abinda suka saida wannan rawukan nasu da shi ya munana wa ma nakiratun bi ma'ana shay'an bi'isa ma ma ma'ana shi shay'an shine yasa ce nakira ce tamyizul li fa'ili bi'isa wato tamyizi ce na fa'ili na bisa mashtarau bihi anfusahum ma'ana al ashay'u allazi ba'u bihi anfusahum abinda suka saida rawukan su da shi bi'isa ya munana wal makhsusu bi dhammi sannan kuma abinda ake keɓanta da zargin shine an ya kufuru an ya kufuru ai kufuruhum bima anzala saboda an wa ma ba da hafi ta'awil masdar ai kufuruhum bima anzala Allah kafirce wasu da abin da Allah ta'ala ya saukar na alqur'ani shine ya munana saboda sun sayar da abin rabon kawunan su na lada mai girma da za su samu idan sun yi imani da Allah sai kuma suka sayar da wannan ladan mai girma da za su samu sai suka kafirce da Allah suka kafirce da abin da Allah ta'ala ya saukar baghyan wannan maf'ulun li ajalihi ne saboda zalunci ai li yakfuru mag- maf'ulun lahu li yakfuru ne kun ai hasadan ala an yunazzila Allah saboda hasada akan haƙiƙa ubangiji ta'ala yana sassaukarwa min fadlihi na fadalarsa ayil wahayi ala man ya shawo akan wanda yake so min ibadihi daga bayansa a wannan yahudawa a kullum abin da suke yi shine duk abin da suke yi suna yi ne saboda hassada akan cewa annabi ma- ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala bai bayyana shi ba a cikinsu awa abu dai abu dai Mm. gane ku babu a buɗe mishi mana maza na'am to lafiya kalawa an yi nazzilallahu ya ce bitakhfif wanda wannan ita ce ƙira'a ta abu amr ibn al'ala albasari da kuma abdullahi ibn kathir almaki wato sun karanta an yunzilallahu bitakhfif kenan وينزل خففه وتنزل مثله وننزله حق وهو في الهجر ثقيلة wato kamar yadda al'imamu shatsibi ya faɗa yunzilu duk inda yunzilu take da inda tunzilu take inda nunzilu yake dukkaninsu khaffifu yunazzil mulillahu qadun ala an yunazzila aya ko yawwara to ana abdullahi ibn kasir almaki yana karanta ala an yunzila yawwara duk inda kaga yunzil hakanan tunazzil an gane tunazzil yunzilu tunazzilu munazzilu wannan dukkanin su haka suke karantawa suna yin takhfifi amma wa huwa fil hijri thiqila amma cikin suratul hijr wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum jumhurul qurra dukkanin su qurra sun karanta haka nan na'am babu wanda ya ce wa ma nunziluhu shine abin da yake nufi بالتخفيف والتشديد كما يتجي قراءة جمهور القراء يتجي قراءة النافع المدني يتجي قراءة الكسائي يتجي قراءة الحمزة يتجي قراءة العاصم يتجي قراءة عبد الله بن عامر الشامي na'am من فضله أي الوحي على من يشاء أكون وند يسول الرسالة منزنتي من عباده daga cikin bayinsa ubangiji ta'ala ya ce fa ba'u raja'u sun dawo bi ghadabin minallahi da hushi wanda yake na musamman daga Allah bi kufrihim saboda kafirce wasu bima anzala ga abin da Allah ta'ala ya saukar din wattankiru wannan na kira da aka yi da aka ce fa ba'u bi ghadabin ba a ce ba bil ghadabi litta'zim saboda girmama wannan hushin na Allah ne ala ghadabin akan wani hushi wanda dama istahaquhu suka tantance shi min qablu tun kafin wannan hushi na biyu da ya same su bi tadyi'i taurati saboda sun tozartar da littafin at-taura wal kufri bi isa kuma sun kafirce da annabin Allah annabi Isa alaihi salatu wassalam azabun muhinun azaba wanda take mai wulakantarwa ta tabbata lil kafirina ga kafirai waɗanda suka butulce wa Allah na'am وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين barakallahu fikum ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa idza qila lahum idan aka ce da su idan aka ce musu aminu bima anzalallahu ku ba da gaskiya da abin da Allah ta'ala ya saukar na alqur'ani wa ghairihi da waninsa qalu suna cewa nu'minu mu dai muna gaskatawa bima unzila alaina da abin da aka saukar akan mu ayi taurati ita ce littafin at-taura Ƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce wahum yakfuruna shine wa yakfuruna alwawu lil hali alhali su suna kafircewa bima wara'ahu da abin da yake wani littafin at-taura ai siwahu abin da yake wani littafin at-taura au ba'adahu ko kuma littafin da aka saukar shi ba aka saukar da shi bayan an saukar da littafin at-taura shine alqur'ani wa huwa al-haqqu al-hali shi alqur'ani gaskiya ne musaddiqan halin kasancewar shi shi alqur'ani mai gaskatawa ne limama ahum ga abin da yake tare da su na littafin at-taura din shine yace halun thaniyatun muakkida wato musaddiqan hali ne na biyu wanda yake mai karfafa wato maganar kullahum kace da su to fali mataqtuluna anbiya Allah dan menene kuka kashe annabawa na Allah ai fali maqataltum anbiya Allah anbiya Allah dan menene kuka kashe annabawa na Allah min qablu kafin wannan din lokacin in kuntum mu'minina idan har kun kasance da gaske cewa kun yi imani bi taurati da attaura din wa qarnuhitun fiha haqiqa an hana ku a cikin littafin attaura an katilihim game da kashewa annabawa na Allah wal khitabu wannan zance da Allah ta'ala yake yi lil mawjudina ga yahudawa ne waɗanda suke samammu fi zamani nabiyina sallallahu alaihi wa sallam a zamanin ma'aikin mu sallallahu alaihi wa sallam bima fa'ala aba'uhum saboda abin da iyayensu suka aikata na rashin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzon shi sallallahu alaihi wa sallam liridahum bihi saboda su din wanda suke wannan zamani din sun yarda da abin da iyayen nan suka aikata na rashin kirki din alhamdulillahi alilmu indahu subhanahu wa ta'ala